إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية أصبر تقوس قوة رمضان أشيكرة تدبو ليلة تليه أولى أربعين دشدة hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja. In ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen aya ta tamanin daidai cikin wannan sura mai albarka suratu Maryam. Wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wa narifuhu ma ya kulu wa ya atina farda. Da haka yau za mu tashi farkon aya ta tamanin da ɗaya faɗin Allah maɗaukakin sarki wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kuma wannan shine darasin mu na bakwai a wannan shekara me Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan zamu tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu labarin banu Isra'il mutanen da Allah ya aiko annabi Isa zuwa gare su irin abin da ya faru tun haihuwar annabi isa da kuma irin yadda suka kasance bayan an aiko shi abin nufi bayan an haife shi bayan ba su yadda da cewa shi bawan allah ba ne kamar yadda ya gaya musu kuma ba su bi umarnin da ya ba su ba na cewa su ma su bauta wa allah amma kar su riki wani a matsayin allah koma bayan allah na gaskiya domin ya ce wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim فاختلف الأهزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم to a madadin duk wannan ubangiji yace wattakhadhu sai suka koma suka riki alihatan wasu ababan bauta min dunillahi suka saki Allah wai li yakunu lahum izzan dan su samu daukaka dan su samu girma dan su samu wata buwaya a doran kasa to irin wannan sau da dama yana daga cikin rudin da shedan yake wa dan adam cewa idan ka bi abu kaza da kaza da kaza sabanin wanda Allah ya ce ai bukatar kaza ta biya ai za ka ɗaukaka ai za ka samu mulki ai za ka samu kaza wanda da wannan ne da yawa daga cikin musulmi a yau suka shiga hanyoyi na tsafi da bin bokaye da tsubbu da makamantan haka idan an je wajen boka ana samun biyan bukata ma'ana kamar wannan yana nuna cewa kenan an ba Allah su a tunaninsu bukata ba ta biya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wannan kuskure ne ba karami ba Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai biyan bukata sawa'an bukatan nan ta ya baka mulki ce ta ya baka lafiya ce ta ya baka wata daukaka ce ta duniya wani baya ba wani daukaka wani baya ba wani mulki walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله شيك بعد ملكي haka yace man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a duk mai neman daukaka ya sani daukaka duka a hannun Allah take boka baya bada daukaka boka baya bada lafiya boka baya bada mulki to da haka abinda suke yi dinnan kuskure ne daukar haƙƙin Allah ne a bawa wani to amma shi Allah da yake mai haƙuri ne kuma mai istidraji ne wani lokaci sai ka je wajen bokan kuma sai Allah ya biya buƙatar ba bokan ne ya biya ba Allah ne ya biya amma ya ne maka talala ne ubangiji madaukakin sarki yana so ne ya kama ka da laifi ɗari bisa ɗari inna ma numli lahum liyazdadu isma ubangiji yakan yi wa mutum talala dan yayi laifi ƙarshe kuma ya kama shi da haka ubangiji subhanahu wata'ala in ya so sai ka saba masa sai ya biya maka bukata to amma a rudewar kwakwalwar dan adam sai ya dauka wannan saban ne ya kawo biyan bukatar wannan bokan ne ya biya bukata alhalin kuma ba haka bane Allah ne subhanahu wataala mai biyan bukata domin yi tsallake a karatun mu za mu tashi a shi aya ta 76 ne wa yazidullahu allazina hatadaw huda na'am ويزيد الله الذين اهتدوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah ya ce wa yazidu Allahu allazina ihtadaw huda lalle waɗanda suka nemi shiriya a wajen Allah shi kuma zai daɗa musu shiriya ko kuma waɗanda suka shiryu suka bi umarnin da Allah ya yi musu to shi kuma ya yi alkawarin zai ƙara musu shirya a kan shiryarsu mana idan mutum ya kasance ya yi imani ko ya musulunta to Allah sai ya haɓaka imaninsa daga musulmi sai ya koma mumini in ya kai mumini kuma daga nan sai Allah ya daɗa haɓaka imaninsa sai ya kai muhusini to da haka dai har mutum ya je ya tadda ubangiji ya shiga aljanna da haka wannan ayat ta nuna shirya tana ƙaruwa to a ƙa'ida duk abin da yake ƙaruwa kuma yana iya mai raguwa kuma yadda shari'a take ƙaruwa haka ɓata ma kuma tana mai ƙaruwa kuma duk yadda ɓata ta ƙaru to shari'a ta ragu kenan kuma duk lokacin da shari'a ta ragu to ɓata ta ƙaru kenan domin da shari'a da ɓata kishiyoyin juna ne ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa ayoyi da yawa da yake nuna cewa lallai shari'a tana ƙaruwa وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فأنا كما سيتي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ubangiji ya ce walbaƙiyatu salihatu lallai wanzazzun ayyuka na ƙwarai khairun su ne mafi alkhairi inda rabbika a wajen ubangijinka sawaban ta fuskar lada wa khairun kuma su ne mafi alkhairi maraddan ta fuskar makoma abin nufi duk mutumin da ya tsaye wa ayyuka na ƙwarai waɗanda suke amfanar ɗan adam har bayan rayuwarsa to lallai zai samu lada mai tarin yawa sannan kuma idan ya koma zuwa ga Allah bayan ya mutu kenan zai tadda kyakkyawan sakamako a wajen ubangiji subhanahu wataala ibnu kasir yace walamma zakara ta'ala imdada man huwa fi dhalalati bayan Allah yayi bayanin cewa zai kara wa batattu bata tunda hakan suka fi so fi ma huwa fihi cikin abin da suke a ciki na batan wa ziyadatuhu ala ma huwa alaihi kuma zai ƙara musu ƙarfin gwiwa cikin aikata abin da suke aikatawa na sako to akbar bi ziyadatil muhtadin hudan nan ma sai yake bada labari kan cewa su kuma shiryayyu su ma zai ƙara musu shirya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa sai karanto ayar da na karanta mana a baya cikin suratul tauba wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana to sannan Allah ya ce wal baqiyatu salihat baqiyatu salihat malamai suna da maganganu da yawa akan me baqiyatu salihat wasu suka ce zikirrukan da ake yi bayan an idar da sallar farilla wannan tasbihin 33 tahmidi 33 takbiri 33 waɗannan su ake kira da baqiyatu salihat duk wanda ya wanzu akan su ya dage yana yin su har Allah ya karɓi rayuwarsa to lallai zai je samu kyakkyawan makoma a lahira kuma zai samu lada mai tarin yawa amma wasu malamai suka ce a baqiyatu salihat sune sunanun rawatib salloli da ake yi na nafilfili kafin sallolin farilla hudu kafin azhar hudu bayan azhar biyu bayan magriba biyu bayan isha kaga raka'a goma sha biyu wanda maza Allah ya ce duk wanda yayi su kullun ko yake yin su kullun to Allah zai gina masa gida a aljanna na'am waɗansu malaman suka ce baqiyatu salihat shine sadaqatun jariya abubuwan da mutum yake yi wanda al'umma za su daɗe suna amfana na sadaka har bayan rayuwarsa kamar ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka gina rijiyar burtsatsai wadda mutane za su rinka shan ruwa ko ka gina hanya ko ka gina kwalbati a inda ake bukata ko ka gina gidan marayu ko ka je ka gyara makabarta ko ka shuka bishiyoyi a inda ake da bukata mutane su rinka samun inuwa ko dai dukkanin wani abu wanda yake amsa sunan sadaqatun jariya ayyuka na alkhairi da mutum zai ci gaba da samun ladan su har bayan rasuwarsa domin ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce idza ma tabnu adam in qata amaluhu illa min salas in dan adam ya mutu ayyukansa na lada suna tsayawa ana daina bashi lada illa min salatin sai abubuwa guda uku ne kadai zai ci gaba da samun ladan su abu na farko sai annabi ya ce ilmun yuntafa bihi ilmin da ka koyar ko na addini ko na rayuwa ko na sana'a wanda har bayan rayuwarka ake ci gaba da amfana da ilimin ka koya wani karatu kila suratul fatiha wacce da ita yake yin sallah to har bayan rayuwarka in dai yi sallah ya karanta wannan fatihar sai Allah ya baka lada ko shi ma ya je ya koyar to ladan ya daɗa haɓaka to sannan ko ka koya masa wani ilimi na zamani wanda zai samu sana'a ya dogara da kansa da shi ko kuma ka koya masa wata sana'a wadda yake dogaro da kansa da ita yana ciyar da iyalansa har bayan rayuwarka yana ci gaba da yin wannan sana'ar yana samun rufin asiri an gane ko to sannan abu na biyu manzo Allah yace aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma kai tarbiyyar wani ɗana ka nagari da ka haifa wanda bayan ka mutu shi kuma yake maka addu'a ko kuma yake yi wa mutane ayyukan alkhairi in ya yi su ce Allah ya ji kan iyayenka to wannan ladan kai mahaifi da kai ka haife shi kuma kai kai masa tarbiya sai ladan ya zo ya da kai kana kabarinka to sannan sadakatun jariya ko kuma wata sadaka wanda ladan take ci gaba da gudana ma'ana mutane suke ci gaba da amfana da ita har bayan rayuwarka to yin irin waɗannan abubuwa ba ƙaramin alheri bane amma da yawa daga cikin mutane hankalinsu baya kai to shine Allah yake jan hankalinmu akan haka walbaƙiyatu salihatu kusan wanzazzun ayyuka na alkhairi wanda har bayan rayuwar mutum zai ci gaba da cin moriyarsu khairun alheri ne inda rabbik wanda mutum zai je tara a wajen ubangiji wa khairu thawaban ta fuskar lada wa khairun maradda kuma su suke sa mutum ya samu kyakkyawar makoma shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai waye daga cikin ku ya fi son dukiyar magadansa akan dukiyarsa saboda da yawan mutane sun fi son su mutu su bar kuɗi a account a madadin su gina ayyukan alkhairi to shine sahab annabi yake tambaye sahabbai waye fi son dukiyar magada akan tasa sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah waye ko zai fi son dukiyar magada akan tasa ta kansa eh a ɗabi'a duk ɗan adam ya fi son nasa akan na wani to amma kuma aikinmu yana nuna ba haka ba to shine sai annabi ya mana bayani dalla dalla yace ai kuɗin da kuke mutuwa ku bari ai na magada ne amma abin da kuka kashe kuka yi aikin alheri da su kuna raye wannan su ne naku to amma za ka ga mutum ya tara kuɗi da yawa amma bai taɓa gina masallaci ba bai taɓa gina wata makaranta ba bai taɓa haƙa wata rijiyar burtsatsai ba bai taɓa zuwa an yi ya gina makabarta ko ya ba da filin da za a yi makabarta ko ya gyara ta ya yi fensin ɗinta ya yi mata katanga ba wanda za ku ga ga makabartu nan da yawa a yankunanmu na arewa amma a buɗe suke yau makabartu sun zama wajaje marasa alfarma wajen da kai ne shi ne makwancinka na ƙarshe a rayuwarka ko a ina ka rayu a duniya mu ɗauka ka rayu a ingila ka rayu a faransa ka ma rayu a koma ina ne amma dai ƙarshe wannan makabartar ita ce gidanka na ƙarshe shine last destination ɗinka to amma ba ma ba su kulawa sai ka je ka tarar makabarta ta zama bola wani lokaci shara ake zubarwa kai wani lokaci makawarta ta zama wajen da yara suke haurawa su yi shaye-shaye su sha kayan mai kai saboda kekashewar zuciya ta kai wasu makabarcin har za ka ga ana shiga da mata banza tsakanin kabari da kabari a kwanta da mace a yi fasikanci duk wannan yana faruwa a arewacinmu ba kuma ya ja ba saboda ba mu ɗauki makabartu da mahimmanci mun kula da su ba mun gyara su mun gina su wanda wannan kuma alkhairi ne a gare mu amma abin da ake so shine mutum yayi wa kansa da kansa aikin alkhairi ba wai sai ka mutu ka rinka tunanin ƴaƴanka za su yi maka ba ai in na mutu za su gina min masallaci to in ba su gina ba fa in na mutu ai za su biya min bashi to in ba su biya ba fa kai ne asalin mai bashin kai ya kamata ka biya wa kanka da kanka kai ne asalin wanda za ka ci gajiyar aikin kai ya kamata ka yi wa kanka da kanka kafin a yi maka shi sa Allah ya ce wa an fiƙo min mara zakanakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salihin ku ciyar daga dukiyar da muka ba ku tun kafin mutuwa ta zo muku ku zo kuna magiya kuna Allah ƙara min minti ɗaya in yi sadaka in yi aiki na gari sai Allah ya ce walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha idan ajalin mai rai ya zo daidai da sakan ɗaya ba a ƙara masa wallahu khabirun bima ta'malun kuma Allah masani ne da abin da kuke aikatawa to musamman ma kuma iyaye mata sau da dama an bar su a baya zaka ga in ana maganar sadaka sai ka ji namiji goma yayi sadaka kan ka ji mace ɗaya ta yi sadaka suna da nauyin yin sadaka sun ɗauka sadaka kamar na maza ne sun ɗauka duk wani aikin alkhairi da ake da dukiya kawai maza ke yi a'a ba haka bane hajiya yadda namiji yake neman aljanna haka kike neman aljanna yadda Allah yake ba namiji lada cikakke in yayi aikin alheri haka ke ma za a baki cikakke kakki mai da kanki baya ubangiji yace fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd duk wanda ya aikata aikin alkhairi namiji da mace Allah baya rage wa kowa lada ba a cewa tunda mace ce ta yi a bata rabi ba kamar rabon gado ba ne in namiji ne a bashi biyu ba haka ba ne ba idan namiji ya yi sallah yadda za a bashi cikakken lada na mai sallah haka in mace ta yi za a bata cikakken lada na mai sallah in namiji ya yi sadaka haka za a bashi cikakken lada na mai sadaka in dai ya yi da ikhlasi haka in mace ta yi haka za a bata cikakken ladanta kan ku yadda a rinka barin ku a baya a baya duk da akan samu ɗaiɗaikun mata masu ƙwazo amma dai ba a fiye samu ba wata macin in ta zabura ta yi ƙoƙari sai ta yi abin da kuma mazan da yawa ba za su iya ba da ka dai kada lokacin da ake maganar sadaka zakka taimakon gajiyayyu taimakon marayu gina masallaci gina makaranta haka rijiyar burtsatsai kada iyaye mata su rinka ɗauka ai wannan maza ya shafa a'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kamula minar rijali kathir da yawan maza sun ciri tuta da yawan maza sun samu lambar yabo sun yi ayyukan alkhairi da yawa amma walam yakmul minan nisa kaɗan ne daga cikin mata suka samu wannan sai manzo Allah ya ce sai irin suna na Khadija irin suna na Maryam irin suna na Asiya irin suna na Aisha to ya kamata mata irin na wannan lokaci su ma su koyi da irin wayancan mata magabata Allah ya sa a dace sai Allah ya ce أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Allah ya ce a fara'aitar lazi kafar bi ayatina shin yanzu ba ka ganin wanda ya kafirce wa ayoyinmu wakala kuma duk da haka yake cewa la'uta yanna wallahi sai an bani malan dukiya wa waladan da ‘ya'ya mana yana daga cikin ɗabi'un kafirai suna saba wa Allah kuma suna yi wa Allah alwashi mutum yana kafircewa Allah yana saba wa Allah kuma yana wallahi sai Allah ya yi mun to wannan alama ce ta raini alama ce ta rashin kunya Allah ba a yi masa haka shi Allah ana samun abin wajensa ne ta hanyar yi masa biyayya an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawfiya rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa alamu anna ma inda Allah la yunalu bil haram malaika jibril ya zo yayi mun rada ya ce mun ba wata rai da za ta mutu sai ta cika kwanakin da aka ɗiba mata a duniya kuma sai ta karɓi dukkanin arzikin da Allah ya tanadan mata za ta samu a duniya ba wani ɗan adam da yake mutuwa ya bar arzikinsa ba wani ɗan adam da yake mutuwa kwanakinsa ba su kai ba a'a to shine sai manzo Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata a wajen neman arziki kar ku rinka yin ciwaciwa ko hayaniya ko yaki haram yaki halal ko ko wannan ko yahu yahu a'a wa alamu ku sani annama inda Allah arzikin Allah la yunalu bil haram ba a samun sa ta haram ba sai ka saba wa Allah zaka yi kudi ba kana cikin biyayya ga Allah arzikin ka zai zo ya same ka to amma zaka ga akwai da yawan mutanen da suka canfa sai an saki hanya ake arziki har zaka ji suna cewa sai an tsokani Allah bukata za ta biya kila sai yana shan jini sai yana secret society kila sai yana damfara kila sai yana kaza shi a tunaninsa sannan da haka zai samu kuɗi to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ba ka ganin irin waɗannan abin nufi kai mamakin ɗabi'a irin tasu kai mamakin hali irin nasu kai mamakin tunani irin nasu da shedan ya riya musu cewa wai sai suna sabawa Allah za su samu kuɗi sai suna sabawa Allah in yan siyasa ne sannan za a ci zaɓe sai ana bin bokaye sai ana kaza sai ana kaza sannan za a samu ɗaukakar duniya an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala kamar yana nuna mana cewa ba haka bane sakon Allah baya sa ka samu kuɗi in kuma kaga kana saba wa Allah ka samu kuɗi to istidraji yake maka ma'ana ta lalame kamar sake wa umli lahum inna kaydi matin to haka nan saban Allah baya sa ka samu haihuwa idan mace ce ta rasa haihuwa ko namiji ya rasa haihuwa kar a je wajen boka boka baya ba da ɗa Allah ne ke ba da ɗa kuma Allah ya hana ki haihuwa ba wai baya son ki bane ba ko ya hana ta haihuwa ba wai baya son ka bane ba domin in ka fassara haka ka ɗauka haka ne to kamar kana cewa annabawa akwai wanda Allah baya so tunda a cikin su akwai wanda Allah bai ba su haihuwa ba da farko amma daga baya Allah madaukakin sarki ya yaye musu ya ba su saboda me saboda sun bi hanyar da ta dace wajen nema to abin da ake so kai ma in Allah ya jarabce ka da irin wannan kana neman haihuwa baka samu ba kana neman kuɗi baka samu ba to sai ka dawo ka bi hanyar da Allah ya ce manzala ya ce sau da dama abin da yake sa kuke rasa wani abu zunubin ku ne da za ku yawaita istighfari ku tuba da gaske to duk abin da kuka roki Allah sai ya baku fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا شين الله يجي أطلع الغيبة شين يزشي مي ونن تناني يا ليقو غيب ني معنى يا ليقو لوه المحفوظ ني إن الله يكي ربوت أبن زي فارو الدنيا yaga cewa an rubuta shi din zai yi kuɗi ko an rubuta za a bashi ‘ya'ya amit ta kaza inda rahmani ahadan ko ku alkawari suka yi da Allah na cewa lallai Allah zai bashi haka amsa shine kalla ba haka bane bai leko gaibu ba sannan kuma Allah bai masa alkawari ba kawai tsabar ganganci ne irin na dan adam da kuma tara'ara da ka sai ubangiji ya ce sanaktubu ma yaqulu da sannan zamu rubuta duk abin da yake faɗa din nan na cewa shi sai Allah ya masa kaza shi sai ya samu kaza shi sai yayi kaza wa namuddu lahu min al'azabi maddan kuma za mu ƙara masa azaba a lahira sakamakon waɗannan zantuttuka da ya yi matuƙar ƙarawa al'imam ibn kafir ya ce rawar imamu ahmad an khabbab ibn al'arat imamu ahmad ɗan hambali ya rawaito hadisi daga sahabi khabbabu ɗan arat allah ya ƙara masa yadda khabbabu ya ce kuntu rajulan ƙainan na kasance ni mutum ne mai sana'ar ƙira ƙira ta baƙin ƙarfe ma'ana maƙerin babbaƙo kenan wa kana li ala al-as ibn wa'il daynun to sai ya zama ina bin asu dan wa'ilu ɗaya daga cikin kafiran makka ina bin sa bashi fa ataituhu ataqadahu minhu sai na je ina neman ya biya ni bashi na fa qala sai ya ce da ni la wallahi na rantse da Allah ba zan biya ka ba la aqdika hatta takfura bi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ba zan biya ka bashin ka ba sai ka yi ridda sai ka kafirce wa Muhammadu ka bar addininsa khabbabu ya ce fakultu sai na ce da shi walla wallahi la akfuru bi Muhammadin hatta ta muta thumma tub'atha ya ce na rantse da Allah ni kuma ba zan yi ridda ba ba zan kafirce wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sai dai in ka mutu ka dawo ma'ana dai abin ba zai yi ba sai dai in kai zuciya ka mutu kuma in ga ka tashi to wannan ne zai sa in yadda in kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala khabbabu yace fa inni idza mutu qala sai yace kai shi wa'i as ibn wa'il din yace fa inni idza mutu thumma bu'istu to ai ni ko na mutun na tashin ji'ita ni wali samma malu wa waladu kuma in na sake dawowa za ka sake ganin ina da kuɗi to kuma idan hakan ta faru ka zo min fa'abaituka zan biya ka bashinka a wannan lokacin mana yana cin alwashin shi ko ya mutu ya dawo rayuwarsa ba za ta canja ba wannan yana daga cin aƙidin kafirai har ila yau suna ganin yadda suka rayu a duniya haka za su rayu ne a lahira wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba suna kafirci kuma suna jin yadda suka rayu a duniya suna da kuɗi yadda suka rayu a duniya suna da ɗaukaka da isa in an je lahiran ma su ne maɗaukaka su ne isassu to wannan ma kuskure ne kwarai da gaske na farko akwai shishigi wajen faɗar abin da ba haka ba ko abin da mutum bai sani ba sannan na biyu akwai zuga kai ta fuskar yi wa Allah maɗaukakin sarki tsagiranci da rashin kunya to da haka ubangiji ya ce sau da dama mutum zai kasance a duniya mawadaci amma a lahira kuma matalauci domin idan ya rayu a duniya mawadaci kuma bai yi imani ba to tabbas a lahira wannan wadatar talauci za ta zame masa to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya yana mamaki ko yana nuna mana cewa mu yi mamaki da halayya irin ta waɗannan mutum ya kafircewa Allah kuma ya rinka cika baki cewa shi sai Allah ya masa kaza shi sai Allah ya masa kaza to kuma wannan ɗabi'ar duk da cewa asalin ta kafirai ke yin ta amma za ka samu akwai masu tutiyar musulmi ne yau amma suna da wannan mutum zai ce maka in an je lahira shehuwa na zai yi kaza shehuwa na zai yi kaza wallahi ɗan ɗariƙa kaza in ya je lahira sai ya shiga aljanna kawai ka mutu kana ɗariƙa wance amma an je lahira ko Allah ya ce a'a sai sun kai ka aljanna wal iyazu billah amma a duniya ko mun sallaka ko mun musuluncinka in dai baka ɗariƙarsa don an je lahira ko Allah ya ce za ka shiga aljanna sai sun yi zanga-zanga kaga wannan me bambancin wannan maganganun da wannan abin da kafirai suka faɗa a jiya da shekaran jiya duk ɗaya ne kawai masu faɗan ne suka bambanta amma magana duk ɗaya ce da haka ubangiji ya ce kalla sanaktum ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda ubangiji ya ce wani rifuhu ma ya kulu za mu tattara masa duk abin da ya faɗa na miyagun maganganu wanda suke nuna rashin ladabi ga Allah da kafirci wa ya na fardan kuma zai zo mana shi kaɗai ba tare da ‘yan rakiya ba ba tare da mataimaka ba da Allah ya ce atsala alghaiba shin ya tsinkayi gaibi ne malamai suka ce wannan inkari ne ala hazal qa'il ma'ana ai bai zunkayi gaibu ba abin nufi kenan baya yiwa mutum ya san me zai faru gobe ta duniya ko gobe ta lahira sai in yana da ilimin gaibu to shi ko ilimin gaibu ba mai shi sai Allah shi yasa Allah yace inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah kaɗai shi ne masanin gaibu wa yunazzilul gaisa shi yake saukar da ruwan sama kuma ya san adadin ruwan da yake saukarwa kuma ya san inda duk ruwan yake shiga idan ya saukar wa ya'lamu ma fil arhami kuma Allah shi kaɗai ne ya san abin da ke cikin mahaifan mata lokacin da suka sauki ciki a farko farko lokacin da cikin bai kai a yi tsakanin ba to Allah shi kaɗai ya san me ke cikin a lokacin domin ciki idan ya girma ya kai wani munzali ya kai wani limit to a lokacin ne likitoci suke iya sani su kuma suna sani ne ta hanyar na'ura amma shi ku Allah tun ranar da cikin ya shiga jikin mace ubangiji ya san menene idan mace ce ya sani in namiji ne ya sani in zai rayu ya sani in ba zai rayu ba ma ya sani da haka shi Allah iliminsa ya bambanta da na wanda ba shi ba shine wa ya'lamu ma fil arham yana sane da abin da ke cikin mahaifa tun bai zama mutum ba ubangiji madaukakin sarki ya ce wa mata dari nafsun ma za ta kasibu gadan ba wata rai da ta san me za ta tarar gobe kiyama ko me zai faru gobe ta duniya yau muna asabar ba wanda ya sai ce gobe lahadi yanzu kaza da kaza ke faruwa sai dai Allah wa mata dari nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san a ina za ta mutu ko da an haife ka a gari kaza ka rayu a gari kaza amma baka da garantin anan za ka mutu domin sau da dama akan haife ka a waje ka rayu a wajen amma ajali kuma sai canja ka sai kai ka wani waje kana zuwa can sai ka mutu to ashe duk wannan ilimi ne da Allah madaukakin sarki kadai ke da shi banda shi babu mai shi subhanahu wataala Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi a wani lafazin na Imam al-Bukhari hadisin dai shi wancan sahabi Khabbab ibn al-Aratti yake cewa kuntu qainan bi makkah fa amittu lil as ibn wa'il sayfan fajitu ataqadahu fa dhakara alhadith na kasance mai sana'ar kira ta babbaku sai ne wa asu dan wa'ilu takobi sai nazo ina neman ya biya ni kuɗi na da aka sai abin da ya faru ya faru kamar yadda ruwaya ta gabata ubangiji madaukakin sarki ya ce wa namuddu lahu min al'azabi maddan ko da yace kalla kai kalla harfu rada'in lima qablahu kalla tana nufin ahir domin harafi ne da ake amfani da shi wajen tsawatarwa dangane da maganar da ta gabata to sannan da Allah ya ce wa namuddu lahu min al'azabi maddan ay fi daril akhirati ala qawlihi zalika wa kufrihi billahi fid dunya zamu kara masa azaba in an je lahira bisa ga wannan magana da ya faɗa da kuma kafircewa Allah da ya yi a duniya to sannan ya ce wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina fardan zamu tattara masa duk abin da ya aikata har maganganunsa a ranar lahira kuma zai zo mana shi kadai to wannan ayat tana daga cikin dalilan da suke nuna mutum za a yi masa hisabi har akan maganganunsa ba wai sai ayyukansa ba magana ma da kake gani duk maganar da kake yi Allah yana rubutawa mala'iku suna rubutawa kuma za a yi maka hisabi akai ubangiji ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da dan adam zai faɗa face mala'iku suna rubuta mana to hatta sahabbai wasu daga ciki da farko ba su fahimci cewa a hisabin lahira hadda maganganu ba sun dauka kawai sai aiki to shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa Mu'azu dan Jabal bayani akan abubuwa wanda ya kamata mutum yayi na alkhairi was-sadaqatu burhanun was-salatu nurun wa kaza wa kaza a ƙarshe sai manzo Allah ya ce afala adulluka ala malaki zalika kullihi kana so in nuna maka abin da in ka kiyaye shi ka mallaki duk waɗannan ayyukan na alkhairi mana in ka yi su za ka ci moriyarsu domin sau da dama mutum sai ya daɗe yana aikin alheri kalma ɗaya da zai yi ta magana sai ta rusa masa duk ayyukan da ya yi ya zama bai amfana da su ba in sadaka ce sai ki ɗau tsawon lokaci kina sadaka rana ɗaya da kika yi gori duk ladan ya tafi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha ya ku waɗanda suka yi imani kar ku lalata sadakar ku da gori ko wata cutarwa to shine manzo Allah bayan ya ce mana sadaka tana da kaza sallah tana kaza kaza kaza yana da kaza sai ce to in gaya maka abin da in ka kiyaye shi in kai sadakar zaka amfana da ita in kai sallar ma zaka amfana da ita ma'ana ba za ka rusa kayanka da kanka ba sai mu'azu ya ce eh ya ma'aikin Allah nuna mun sai annabi ya kama harshensa ya nuna wa mu'azu ya ce kuffa alaika haza ka iya wannan ma'ana ka iya bakinka ka san maganganun da kake faɗa to sai mu'adh ya ce ya rasulullah a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya ma'aikin Allah yanzu hatta maganganun da muke yi za a kama mu da laifin fadar su ma'ana shi mu'adh bai dauka cewa idan mutum yayi magana Allah yana rubutawa kuma za a yi masa hisabi akan ta ba to shine take sai aya ta sauka inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ubangiji ce inna nahnu nuhyil mauta mu ne muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu kuma muke rubuta duk abin da mutane suka aiwatar sawa'an na magana ne ko na aiki wa atharahum kai hatta takin tafiyar su duk inda ka taka ka je ana rubuta wannan tafiyar da kai in wajen alkhairi ne a baka lada in wajen sharri ne a baka zunubi ubangiji ya ce wa kullu shay'in komai da ka sani a hasainahu mun tattara shi fi imamin mubin a cikin babban littafi da wannan sai nuna cewa maganganu ma na dan adam ana yi masa hisabi a kansu shi yasa annabi ya ce sau da dama mutum zai faɗi kalma ƙwaya ɗaya wacce za ta jawo masa yardar Allah a sanadiyyarta sai Allah ya sa shi a aljanna kuma haka sau da dama mutum sai faɗi kalma ɗaya da za ta jawo masa fushin Allah sanadiyyarta sai Allah ya sa shi a wuta ya shekara saba'in ba a kula shi ba shine bahaushe ya ce baki shi ke yanka wuya to da ka Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu duk abin da yake aikatawa to haƙiƙa za mu tattara masa kayansa mu gadar masa da su a gobe kiyama wa ya'tina fardan kuma zai zo mana shi kadai kamar yadda ka zo duniya kai kadai haka zaka koma wajen Allah kai kadai an gane ko laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra gashi kun zo mana daidai ku irin yadda muka halicce ku a karan farko Allah ya ce bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wasu daga cikin ku sun riya cewa babu wannan alkawarin da muka yi na haduwa ba gaske bane ba zai faru ba ma'ana tashin alkiyama kenan talaki واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ubangiji ya ce wattakazu kuma sun riki alihatan iyayen giji min dunillahi koma bayan Allah liyakunu lahum izzan wai dan su samu daukaka sai Allah ya ce kalla tabbas ba haka bane ba za su taba samun daukaka a wajen wani ba in ba Allah ba domin Allah kadai shine mai daukakawa kuma shine mai kaskanta mai kaskantarwa tutil mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a duk wanda Allah ya ɗaukaka wannan shine maɗaukaki wanda kuma Allah bai ɗaukaka shi ba ba inda zai samu ɗaukaka ubangiji maɗaukakin sarki ce sai yakfuruna bi ibadatihim lalle su waɗannan gumaka da suka rika ko bokaye ko iyayen gida na rayuwa dan su ɗaukaka su ko dan su yadda da su koma bayan Allah to da sannu za su kafirce musu ma'ana za su yi musu tawaye za su barranta da su a gaban ubangiji subhanahu wataala domin idan Allah ya tashi alkiyama za a zo da bokaye da masu biye wa bokaye za a zo da gumaka da masu bautar gumaka za a zo da duk wanda kake jin shi yake yi ma abin da ba mai yi sai Allah kuma kake nema a wajensa ka bar Allah to za a zo da kai da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wani kai ne kake ɗaukaka wani domin ya ce kai kake ɗaukakawa to da gasken kai ka ɗaukaka shi da ka a wannan lokacin zai ce ya Allah ka sani ba ni ba shi ni ba ni na sa shi ba shi ne ma'anar sayakfuruna bi ibadati kamar yadda Allah ya ce wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in an tashi al-qiyama an tattara mutane to shugabannin bata za su zame wa mabiyansu makiya za su yi musu tawaye za su barranta da su a gaban ubangiji subhanahu wataala shine Allah yace inna mattakattum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da a ranar lahira zaka ga shugabanni na bata da mabiyansu ana tofin alatsi ne ana tsine ne ne a gaban Allah yana ai ba ni na saka ba shi kuma yana to ai kai nabi to ni nace ka bi ni ubangiji madaukakin sarki ce iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab ubangiji yace wa yakununa alaihim diddan kuma za su zame musu makiya ma'ana kiyayyarsu a wannan ranar za ta bayyana al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin to da haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana wannan ne dan mu sani cewa babu mai yi sai Allah ba wanda yake ɗaukakawa sai Allah ba wanda yake ba da arziki sai Allah ba wanda ke ba da wadata sai Allah ba wanda ke biyan bukata sai Allah ibn kasir yace yukhbiru ta'ala anil kuffari mushrikin bi rabbihim Allah yana ba da labari ne game da halin kafirai masu yi wa ubangijin su shirka annahu muttakhadhu min dunihi aliha cewa sun riki iyayen giji masu biyan bukata koma bayan Allah litakuna lahum tilkal alihatu izzan domin wai gumakansu ba su ɗaukaka ya na biha wanda suke ganin za su ɗaukaka da su wai stansiruna ha kuma za su ke taimaka musu thumma akhbara annahu laysa al-amru kama za'amu sannan sai Allah ya ba da labari kan cewa abinda suke riyawan ba haka bane wala yakunu ma qamiru abinda suke tsammanin ba zai taba faruwa ba ba yadda za a yi wani ya ba wani ɗaukaka ba yadda za a yi wani ya biya bukatar wani ba yadda za a yi wani ya ba wani mulki a'a Allah duk shi ke bayarwa faƙala da haka sai Allah ya ce kalla sai kuruna bi ibadatihim za su kafircewa bautar da suka yi musu a yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa yakunu alaihim didda ay bi khilafi ma dhannu fihi za su zame musu makiya sabanin abin da suka yi zato tattare da su to sai kawo ayoyin da muka karanta wanda duk suke nuna haka cikin alqur'ani وقال الضحاك إمام الضحاك ابن مزاهم يجي ويكونون عليهم ضدا أي أعداء كما ذا زمي مسو مكيا أرانا تاشم القيامة معنى دوان دك بيش كبر الله تو كودا أدونيا akwai kauna da soyayya a tsakaninku to a lahira kaunar da soyayya kiyayya za ta zama domin kowa ya ga uwan bari shi yana tsoron karkaja Allah ya masa azaba kai kuma ka kankame shi kana neman mafita da haka shi kuma kokari yake ya fincike to da haka kiyayya sai ta bayyana to wannan shine sakamakon duk wata soyayya kuma da aka yi ta bisa ga sabawa Allah duk mutumin da ka so shi dan saban Allah ko dan wani aikin sabo shi ya hada ku ko kuma shi ya sa ka yake jagoranta ka wajen wani aiki na sabo kake biye masa kana jin daɗi to wannan soyayyar watan wata rana sai ta zama kiyayya tsakanin kai da shi sai Allah ya ce alam tara ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجب عليهم إنما نعد لهم عدا Allah ya ce alam tara baka gani ne ko baka sani bane anna arsalna shayatin cewa mu ne muka turo shedanu alal kafirina wajen kafirai ta'uzzuhum azzan suke fusgar su fusga mana duk abin da kaga kafirai suna yi duk abin da kaga masu aikata sako suna yi to ziga ce ta shedanu kuma wannan zigar ta shedanu Allah ya ce mu muka ba da iko mu muka yadda mu muka lamunta domin a ka'idar Allah wanda ya nemi shiriyar Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka masa da mala'ikun shiriya sai su rinka umartarsa da kyawawan aiki kuma suna sanya masa ƙarfin gwiwa idan zai yi to duk wanda kuma ya ƙi bin shiriya ya bi ɓata ya bi son zuciya to shi kuma Allah sai ya bar shi da shaiɗanu sai su ma su rinka iz- ingiza ƙeyasa su rinka ziga shi su rinka sa masa ƙarfin gwiwa abin nufi shi dai Allah duk abin da bawa ya zaɓa yake so to yana taimakonsa a kai to kaga kenan idan kana son kanka da arziki kuma kana da rabo to sai ka zaɓi ayyukan da'a idan ka zaɓi ayyukan da'a Allah ya tabbatar da gaske ɗin da'a kake so to shi Allah sai ya sauwaka maka ita sai ya hore maka ita sai kaga abin da mutane ba sa iya yi ko suke jin nauyinsa na ayyukan alkhairi kai ya zame maka abu mai sauki kamar shan ruwa to da haka wannan shine yake nuna mana irin ƙaunar da Allah maɗaukin sarki yake wa bayi da kuma irin yadda rayuwa take gudana a duniya duk wanda ya nemi hanyar shari'a to Allah zai sauƙaƙa masa ita duk kuma wanda ya zaɓi hanyar ɓata to Allah maɗaukakin sarki zai bar shi da wannan ɓatar sannan kuma zai bar shi da shaidanun su kuma su ci gaba da fuskarsa قال علي بن أبي طلحة علي بن أبي طلحة يتي لك عبد الله بن عباس يتي تبويهم إغواء شيطانون سوكي رودان متاني متكر ruɗa. da Allah ya ce ta'uzzuhum azzan suna fusgar su fusga abin nufi suna rudar da su matukar rudarwa wa qala al-awfi imam al-awfi ya faɗa shi ma dai daga Abdullahi dan Abbas yace tuharriduhum ala Muhammadin wa ashabihi cikin batarwar da suke musu har suna zuga su game da Annabi Muhammad da sahabbansa duk mutumin da kaga yana farwa Annabi yana farwa sahabbai to shedanu ke ingizo shi shedanu ke zugo shi wa qala qatada imamu katada ya ce tuzi'ijuhum iz'ajan ila ma'asillahi suna zabura su matukar zabura zuwa ga ayyukan sako duk mutumin da kaga yana zabura yana sauri yana hanzari wajen ya je ya sako to shedanu ke sa shi ubangiji kuma shi ya ba da sheda ya ba shedanin ikon su yi haka domin babu wani wanda yake iya yin wani abu in ba da yardar Allah ba wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah to shine Allah ya ce fala ta'jal alaihim kakkai musu gaggawa mana bi su asannu asannu karkai gaggawar san kaga sun halaka ko kaga sun mutu abin nufi duk lokacin da wani yake aikata sako sau da dama za ka ga kai kana Allah Allah wannan mutumin ma ya mutu Allah Allah kake ma Allah ya halakar da shi to Allah ya ce a karkai masa gaggawa bi shi asannu idan Allah ya kaddara rabon akan batan zai mutu to ba makawa sai ya mutu akan batan da haka yi masa fatan ya mutu yanzu ma duk bai da amfani idan kuma Allah bai kaddara akan batan zai mutu ba to kuma sai kaga Allah ya canja shi to da haka dai fala ta'jal alaihim kada kai musu gaggawa bi su asanna asanna ibn kasir yace ai la ta'jal ya muhammad ala haula'i fi wuqu'il azabi bihim kar kai musu addu'a ta gaggawa ya kai wannan fiyayyen annabi dan azaba ta sauka akan su a'a ubangiji ce inna ma na'uddu lahum addan hakika muna tara su ne matukar tarawa mana duk abin da suke na ayyukan zunubi muna tattara musu kayan su kuma so muke su tara da yawa don su je su samu kyak- eh, mummunan sakamako kuma su samu azaba mai tarin yawa da haka Allah madaukakin sarki a wata ayar yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar karka dauka cewa Allah bai yarab kana ne ga barin abin da azzalimai suke aikatawa wani lokaci zaka ga mutum yana aikata sabo kuma Allah yayi masa tsawon rai yana aikata sabo kuma Allah yana ta bashi abin da yake so a duniya ga lafiyar jiki ga wadata ga yawan 'ya'ya. to ka sani irin wannan Allah ya nemi su talala ne shine Allah madaukakin sarki ce wa umli lahum inna kaydi matin famahilil kafirina amhilhum ruwaida ayahsabuna amna ma numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun dashi Allah madaukakin sarki ce ka bi su asannu tara su nake yi ba gagara ta su kai ba jiran lokaci nake da na ɗiba musu lokacin da idan yayi in na kama su kuma ba su isa su kwace ba inna ma namli lahum liyazdadu ithman wa lahum azabun muhin haka nan kuma yace numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalid imam as-siddi yace inna ma na'uddu lahum addan ay as-sinin wa shuhur wal ayyama was sa'at muna tara musu ne matukar tarawa tsawon shekaru tsawon watanni tsawon kwanaki da tsawon awoyi da aka muna tara su duk abin da suke yi muna tarawa da yawa don su zo su samu azaba da sakamako mai gwabi sai Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا kamar mai tambaya ya tambayi Allah to wani lokaci ne wannan tarin da ake musu zai kare sai Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ranar da zamu tashi masu tsoron Allah mu tattara su ilar rahamani zuwa ga Allah ubangiji mai rahama wafdan akan abin hawa na isa ma'ana shi mumini bayan an yi busa ta biyu wacce ita ce busar tashin alkiyama ta fitowa daga kaburbura zai fito daga kabarinsa cikin karamci cikin girmamawa kuma za a ba shi abin hawan da zai hau ya kai shi filin tashin alkiyama to a wannan ranar ne su kuma kafirai ko masu aikata muggan laifuffuka idan su zai raina fata su ranar ranar ba ta da daɗi a gare su shi kuma mumini ranar tana da daɗi a gare shi shine Allah ya ce fa zalika yawma idhin yawmun asirun alal kafirin ghayr yasir rana ce mai wuya domin ba ta da sauki a wajen kafirai to amma a wajen mai imani ita ce ranar da ta fi kowace rana farin ciki a gare shi kuma ita ce ranar da ta fi kowace rana karamci da zai gani a rayuwarsa ibn kasir ya ce yukhbiru ta'ala an awliya lil muttaqin ubangiji mai girma da bawaya yana ba da labari game da waliyansa masu tsoron Allah allazina khafuhu fid darid dunya wanda suka ji tsoron Allah kuma suka kiyaye dokokin Allah a rayuwarsu ta duniya واتبعوا رسله كما سكا بمنزلن الله وصدقوهم سكا غزغتا سو فيما اخبروهم cikin abin da suka ba su labari na alkiyama da abubuwan da za su faru na mutuwa da kwanciyar kabari da tashi wa ata'uhum kuma suka yi wa manzanni biyayya fima amaruhum bihi cikin abin da suka umarce su da shi na addini wantaha kuma suka hanu amma anhu zajaruhum daga abin da suka tsawatar musu annahum cewa su masu irin wannan halayya ta imani yuhsharu yahshuruhum yawm alqiyamati Allah zai tashe su a ranar tashin alkiyama wafdan ilaihi suna tahowa cikin alfarma zuwa ga Allah ibnu kasir yace wal wafdu abinda kalmar wafdu take nufi humul qadimuna rukbanan sune masu tahowa akan abin hawa ba akan kafafuwansu ba sai ce wa min hulwufudu daga nan ne aka samu kalmar alwufud a larabci daga alwafudu ne walwafudu shine alqadimu arrakibu sai ce wa rukubuhum kuma hawan da za su yi su muminai a wannan rana bayan sun fito daga kaburbura ala najaiba min nurin bisa ga kyawawan ababen hawa na haske min marakibid daril akhirati irin ababen hawa na lahira ba na duniya ba ba wai abin hawa irin na duniya ba kace mota ko kace doki ko kace a'a ba wannan ba irin abin hawa na lahira ibn kasir ya ce wa hum qadimuna ala khairi mawfudin ilaihi kuma za su tunkaro zuwa ga fiyayyen wanda ake tunkarowa zuwa gare shi shine Allah ila dari karamatihi za su je gidan karamcin Allah shine aljanna wa ridwanihi kuma za su samu yaddar Allah sai ce wa ammal mujrimuna su kafirai al mukazzibuna masu karyatawa li rusuli ga manzanni al mukhalifuna lahum wanda suka saba wa manzanni fa innahum yusaquna unfan su kuma za a fusgo su da karfin tuwo ilan nari zuwa wutar jahannama wirdan ai itashan suna cike da kishirwa za a koro su a guje da haka haka za su zo gefen wutar jahannama kuma ga kishirwa ta dame su qala hu ata wannan magana ata wa dan abu rabahin ne fada wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa mujahid da mujahid wal hasan da hasan al basri wa qatada da qatada wa ghayru wahid da sama da mutum daya cikin magabata al-imam ibn abi hatim ya rawaito hadisi a cikin littafinsa na tafsiri daga amru dan qaisul mala'i daga ibn marzuqin yace yawma yuhsharu yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wabdan qala ibn marzuqin yace yastaqbilu al-mu'mina inda khurujihi min qabrihi ahsanu suratin ra'aha mumini idan ya fito daga kabarinsa zai ga wata kyakkyawar halitta ta fuskanto shi mai kyawun gani mai kyawun kamanni wa atyabi harihan kuma mai daɗin ƙanshin turare ƙanshin turaren da bai taɓa jin irinsa ba fa ya kulu sai mumini ya ce mana anta kai kwa wannan halitta waye kai fa ya kulu sai halittar ya ce da shi amma ta arifu ni baka gane ni ba fa ya kulu sai mumini ya ce la wallahi ban gane ka ba illa anna allaha qad tayyaba rihaka wa hassana wajhaka kawai dai Allah ya kyautata ka gashi kana kanshi mai daɗi kuma ya kyautata fuskarka gashi kana da kyakkyawar kama amma ban gane ka ba fa yaqulu sai wannan halitta ta ce da mumini ana amaluka salihu ni ne aikin ka na gari da ka rayu a duniya kana aikatawa wa hakaza kunta fi dunya hasanal amali tayyibahu haka ka zama a duniya mai kyakkyawan aiki mai daddaɗan kanshi ta fuskar ayyukan alkhairi sai ce faƙala ma rakibtuka fi duniya ita wannan halitta za ta ce da mumini ni kai ma haka ne ta hawanka a duniya a duniya kana aikata ni baka jin daɗi kana jin nauyi amma haka ka daure ka jure to kamar ni ne na ta hawanka a duniya da haka fahalun irkabni kai ma yau zo ka rama hawan zo ka hau ni fayarkabuhu sai mumini ya zo ya hau bayan wannan halitta da haka fa zalika qawluhu wannan shine ma'anar fadin Allah yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda to da haka wannan tun daga nan mutum zai gane bambanci tsakanin mumini da kuma wanda yake ba mumini ba mumini komai nasa daga lokacin mutuwarsa farin ciki da jin daɗi da karamci zai yi ta gani shi kuma wanda ba mumini ba kafuri ko kuma mai aikata sabo ko da yana tutiyar shi musulmi ne shi kuma tun daga wajen mutuwa zai rinka ganin abubuwa na kaskanci da kulakanci da koma baya shi yasa Allah ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna ba za su taba zama ɗaya ba am hasibal ladhina jtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum tsammanin masu aikata miyagun ayyuka za mu bar su daidai da daidai da su da muminan kwarai masu kyawawan ayyuka a rayuwa da mutuwa ubangiji ce haka ba za ta taɓa yiwa ba a fa naj'alul muslimina kal mujrimi malakum kayfa tahkumun am naj'alul ladina amanu bil salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar al jawab la abin nufi dai in kana so ka gamu da kyakkyawan sakamako ka gamu da karamcin ubangiji ka gamu da nutsuwa a rayuwar duniya ka ga karamci a rayuwar lahira to ka ba Allah amma matukar kana so ka ga sabanin haka to ka yi abin da kake so duk kuma wanda ya yi abin da yake so to zai ga abin da baya so da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa nasukul mujrimina ila jahannama wirdan su kuma kafirai za mu tasake su zuwa wutar jahannama a guje suna cike da kishirwa kuma ba za a saurara musu ba sai Allah ya ce la yamlikuna shafa'a la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahman عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن
Allah ya ce wa qalu kuma sun ce ittakhadha ar-rahman walada ala yamlikuna shafa'ata kai la yamlikuna shafa'a ba za su samu ceto ba su suwa su kafirai daidai da fadin Allah fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da kuma fadin Allah fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim mana shi kafiri duk magana ceto da ake a lahira to ban da shi a ciki to kaga wannan kadai yayi sai nuna maka illar kafirci lokacin da ake ceton mutane shi ban da shi a ciki to yana daga cikin abin da yake bata wa dan adam rai ya ji ba dadi yana cikin kunci ya kamata a tausaya masa amma kuma a ki tausaya tausaya masa ko a duniya ne wani abu ya same ka wanda kai ka jawo kanka kana bukatar mutane su rarrashe ka amma a zo ana cewa to ai kai ka jawo kanka ai kai ka jawo kanka to wannan kai ka jawo kanka yana da bacin rai to wannan shine abin da kafirai za su game da shi a lahira suna cikin hali matsananci halin da ya kamata a tausaya musu amma ba wanda zai tausaya musu halin da ya kamata a cece su amma ba za a cece su ba to shine Allah ya ce la yamlikuna shafa'a ba za su mallaki ceto ba illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahdan kadai wanda yake mallaka ceto shine wanda ya rike alkawari da Allah to alkawarin ana nufin ya mutu da kalmar shahada yana mai imani da Allah sannan kuma yana mai cika sharuɗan imani din da haka ibnu kasir yake cewa ai laysa lahum man yashfa'u lahum su kafirai ba su da wanda zai cece su kwata kwata ba za a cece su ba kama yushfa'u ko kama yashfa'u almu'minuna ba'dhum ba'dan kama yadda mu'minai shashin su zai ceci shashi amma su kafirai ba haka bane ba to sanan da yace illa man ittafaza inda rahmani ahadan yace hadha istisna'un munqati'un wannan togaciya ce wacce take bata da alaka da maganar da ta wuce a baya bi ma'ana ma'anar zancen lakin man ittafaza inda rahmani ahadan sai dai wanda ya rike alkawari da Allah kuma ya cika alkawarin to wannan shine za a cece shi to me alƙawarin da ake riƙa da Allah wanda yake sa a ceci mutum ko shi ya ceto wa huwa shahadatu alla ilaha illallah shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wal qiyamu bi haqqiha da kuma tsayuwa da haƙƙin ita wannan kalma ma'ana ba kawai furucin la ilaha illallah ba a sai ka kiyaye abin da la ilaha illallah ta ce a kiyaye sai ka bi duk umarnin da ta ce a bi kuma sai ka hana daga dukkan abin da ta yi hani قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس علي بن أبي طلحة يفعل دقى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يتي الأهد شهادة أن لا إله إلا الله alkawarin da mutum zai rika da Allah wanda zai sa ya ceci mutane a lahira ko shi a cece shi shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ce wa yabra'u ila Allah min al-hawli wal quwwa kuma ya zama ya sallama wa Allah babu sumi babu dabara wa la yarju illa Allah kuma ya zama baya neman abin da ba a nema a wajen kowa sai a wajen Allah sai a wajen Allah din Allah ya ce wa qalu kafirai sun ce ittakhazar rahman waladan Allah ubangiji mai rahama yana da da to kalmar wa qalu anan Allah yana magana ne da nau'in kafirai guda uku yahudawa da nasara da kuma maguzawan larabawa duk waɗannan baki ɗayansu sun ce Allah yana da da tare da sun bambanta wajen ɗan da kowanne ya jingina wa Allah yahudawa sun ce Allah yana da ɗa amma ɗan shi ne annabi uzairu nasara sun ce Allah yana da ɗa amma ɗan shi ne annabi isa kafaran maka sun ce Allah yana da ɗa suka ce amma mala'iku ne ‘ya'yan na Allah kuma ‘ya'yan Allah ne mata duk ƙur'ani ya magana a kansu duka to amma anan an kawo ne a takaice duka sun haɗu sun ce Allah yana da ɗa to amma ba wai ana nufin dan da yahudawa suka ce Allah yana da shi shine wanda nasara suka ce ba ko wanda nasara suka ce shine wanda mushrikan larabawa suka faɗa ba kowa da nasa to amma dai kalmar duk iri ɗaya ce to kuma wannan kalma ba karamar kalma ba ce ta fuskar muni ba wata kalma da zaka gaya wa Allah da ta kai ta muni saboda shi Allah a cikin ɗaukakarsa da isarsa da wadatarsa jingina masa ɗata waya ne idan mutum ne duk isan mutum kacewa ne yana da ɗa to yabansa kai domin shi ɗan adam ya zama bai da ɗa tawaya ce amma shi kuma Allah yana da ɗa tawaya ce shi kuma ɗan adam yana da ɗa ita ce kamala a wajensa to da wannan za mu gane ashe kenan ba duk sifar da aka sifanta ɗan adam da ita ake sifanta Allah ba akwai sifar da Allah ya fi ƙarfinta da haka sifa ba kowace ce ake jingina wa Allah ba dan an jingina wa ɗan adam ita to shine Allah zai gaya mana girman laifin da kuma hadarin cewa Allah yana da ɗa kuma sannan malamai suka ce da a ce Allah yana da ɗa to wannan ɗan shi ma dole ya zama Allah domin ɗa dole ne ya gaji a ubansa ɗa dole ne ya zama yana da wani sifa daga cikin sifofin mahaifansa da shi yasa Allah ya kore wa kansa ɗa domin shi Allah shi kaɗai ne ba wanda yake kama da shi kuma me yake sa a samu ɗa shi ne ya zama kana da mata duk wanda kaji an ce yana da ɗa kan yi ɗan sai da ya mata ko duk wanda kaji an ce tana da ɗa to kan tai ɗan sai da ya zama tana da miji to shi kuma Allah subhanahu wata'ala bai da mata ballanta na ya samu ɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba taya Allah zai zama yana da ɗa alhalin bai da mata to shine Allah subhanahu wataala yace laqad ji'tum shay'an iddan kun zo da abu mai girman gaske ta fuskar zunubi ta fuskar hadari takadu samawati kirzi rage sammai ya tafattarna su tsatsage minhu saboda wannan aika aikan magana wa tanshaqqul ardu kuma kirzi rage kasa ta tsatsage wa taqirul jibalu kuma kirzi rage duwatsu su narke haddan su baje su zama gari an da aulin rahmani walada idan an ce Allah yana da ɗa mana haɗarin saboda yadda duwatsu da sauran halittu suke kishin Allah idan aka ce Allah yana da ɗa su ji suke kamar za su rushe kamar za su tsage saboda su Allah ya halicce su bisa ga ɗabi'ar tauhidi da haka duk abin da yake na shirka to barazana yake da kasantuwarsu yadda suke barazana yake da ci gaba da kasantuwarsu ubangiji ya ce wa ma yan bagilin rahamani bai kamata ba ga ubangiji mai rahama ai yattakhidha waladan a ce yana da da ko ya riki da domin Allah madaukakin sarki bai da bukatar da ta kowace fuska malamai suka ce da ana bukarkar kasa ne saboda ɗayan abu guda uku abu na farko dan ubansa ya rinka ganin sa yana jin daɗi shine matar fir'auna ta ce da shi lokacin da aka kawo annabi Musa qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada abu na biyu ana rikadda ne dan idan ka gajiya ya taimaka maka to sannan abu na uku ana rikadda ne dan idan ka mutu ya gaje ka to duk waɗannan abubuwan Allah ya fi karfin su da haka Allah bai da bukatar da shine ma'anar wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada ba zai yi ba ma ga Allah a ce yana da da domin abubuwan da suke sa a rikida idan aka ce Allah yana da su to bai zama Allah ba kenan to da haka ubangiji subhanahu wataala yace takadu samawati tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi dukkan halittar sama da kasa bata kasance ba illa face atir rahmani zata zaike wa Allah mai rahama a ranar tashin alkiyama abdan a matsayin bayi لقد أحصاهم أبنجي يا إيا كان جيسو تفسك اللسافي وعدهم يا كدن يسو عدم متكر كدن يوا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما دكا ننسو زاسو زو مسلا نتاشن القيامة أما سين أي بيكو تصبد اللوكة يا رجا يا جازا مسايا إن الله يكيم قوبسي مميمي توت أنن آيوي سيكون وشيكي دا كرشان سورة abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'da